الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغور الميامين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta musulunci muna farin cikin sake hallara a majalisinmu na yau alhamis a wannan masallaci na alburhan kamar yadda muka saba muna zama a irin wannan almuru mai karatu a cikin ilimin fiqhun mazhabar malikiya a cikin littafin matanin al'ashmawi na malam abdulbari a rufa'i al'ashmawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiya yau muna 27 ne ga watan aljuma da al'ula hijira yau shekara 1439 wadda ya zo daidai da goma sha biyar ga watan biyu miladiya yau shekara 2018 za mu tashi a sabon babi da malam ya ce babu sujudi sahawi babin da ya zo magana a kan sujadar rafkanuwa sujadar rafkanuwa mun yi magana a kanta a karatunmu cikin littafin ahalari wanda ba bukatar yanzu mu sake tsawaita bayanai akan mukaddimar mai sujadar rafkanuwa in banda kadai za mu tuna wa mutane cewa sujada ce guda biyu da ake yin ta ko kafin sallama a ƙarshen sallah ko kafin sallama ko a bayan sallama ya danganta da dalilin da ya sa za a yi ta ana yin ta ne don gyaran sallah malam ya ce wa sujudu sahawi sajadatani qabla salamihi sujadar rafkanwa sujada ce guda biyu qabla salamihi kafin sallamar mai yin sallah inna kasa sunnatan mu'akkadatan idan ya rage sunna mai ƙarfi nan da malam ya ce idan ya rage sunna mai ƙarfi a karatunmu da muka yi ahalari malam ce ya yi ana sujada ƙabli ne idan aka rage sunna biyu i sama malam mai ashimawi ya ce ana sujada kabli idan aka rage sunna mai karfi in ka haɗa waɗannan ilmomin guda biyu za ka fahimci abubuwan da ake ragewa a cikin sallah a yi musu sujadar rafkanwa kenan sun kasu kashi biyu akwai sunnoni wadda suke ba masu ƙarfi ba su idan suka haɗu biyu i sama ana yi musu sujada idan an basu kamar mutumin da ya bar zaman tahiya da yin tahiya a malikiya karatun tahiya sunna ne zaman karatun tahiya sunna ne kamar mutumin da ya bar kabbara har guda biyu a cikin sallah banda kabbarar harama a malikiya waɗannan su ma sunnoni ne kamar mutumin da ya bar sura ya bar tsayawa don karatun sura a malikiya karatun sura sunna ne tsayawa don karatun sura sunna ne ina cewa a malikiya saboda nabba haddamu cewa ba a wurin kowa ba ne ta hiya da karatun sura suka zama sunna idan ka je wajen waɗansu kamar hambaliya za ka samu ta hiya da karatun sura ɗinnan wajibai ne a sallah ba sunnoni ba ne wajibai ne to amma dai yadda ba za mu samu matsala ba saboda da su masu cewa wajibi ne da su masu cewa sunna ne duka sun tafi akan cewa wadda ya bari zai yi sujadar rafkanwa har wadda ya ce wajibi ya bambanta tsakanin wajibin ne da rukuni tunda mu a malikiya ai wajibi ba a ba a gyaransa da sujadar rafkanwa haka ne ba yawa to amma su kuma hambaliya abinda malikiya suke nufi da wajibin ko farilla su kuma shi suke nufi da rukuni sai suka bambanta rukuni da wajibi rukuni shine irin su karatun fatiha ruku'u sujada wadda sujudar rafkanwa ba ta gyaransu wajibi kuma su ne irin su karatun sura irin su tahiya irin su kabbara sami Allahu liman hamidahu salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ire-iren waɗannan ayyuka a cikin sallah a hambaliya sun ɗauke su wajibi wadda a malikiya sun ɗauke su sunna idan mutum ya bar biyu zai yi sujudu sujudar rafkanwa a nan da malam ya ce sunna mu'akkada kuma sai zama kamar ɗaya yake faɗa to haka ne akwai abin da sunna ce mu'akkadar kamar bayyanawa da sirrantawa bayyanawa sunna ce mu'akkada sirrantawa a wurin sirrantawa sunna ce mu'akkada shi yasa idan mutum ya bar bayyanawa a sallah barin bayyanawa a sallah abu ɗaya aka bari ba biyu ba amma mun karanta cewa za a yi sujadar rafkanuwa za a yi kabli me yasa saboda abin da aka bari sunna ce mu'akkada ashe barin sunna biyu i sama da barin sunna mai ƙarfi suna jawo a yi sujudu sahwi malam yace ya tashahhadu lahuma wa yusallimu minhuma zai musu tahiya ya yi musu sallama to wannan abin da malam ya faɗa zance mai inganci wadda ya yi sujadar rafkanuwa baya maimaita tahiya ko da mutum ƙabli ya yi ko baɗi ya yi idan mutum zai sujudul ƙabli zai yi tahiya daidai zai yi sallama sai ya yi sujuda guda biyu idan ya ɗago ya zauna sallama kawai zai yi kamar da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin abu sa'id al-khudri cikin muslim annabi sallallahu alaihi wasallama da yake magana akan wanda ya yi shakka akan sallas a cikin sallarsa idza shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla a thalathan am arba'an har zuwa karshe zai zo mana nan gaba insha Allah a cikin wannan babi kafin mu gama a karshe sai sai ya ce thumma liyasjuda qabla an yusallima thumma liyasjuda sajdatayni qabla an yusallima thumma yusallim sai ya sujjada sujjada biyu kafin ya sallama sannan sai ya yi sallama da kuma yadda shi annabi alaihi salatu wassalam aka rawaito ya yi sujudu sujadar rafkanuwa a wurare guda biyar sau biyar an rawaito ya yi sujadar rafkanuwa ya yi ƙabli ya yi ba'adi amma ba a yadda aka rawaito ya maimaita tahiya ko da ba'adi ne idan ya yi sallama sai ya sujadar ba'adi sujada guda biyu ya yi suna ba'adi sai dawo ya zauna to ba sai ya maimaita tahiya ba kawai sallama zai thummal yusallim haka annabi sallama yake cewa sannan sai ya yi sallama inda akwai bukatar tahiya da sai ya ce thummal yatashahhada wa yusallim sai yayi tahiya yayi sallama amma ba yadda aka rawaito ta ingantacciyar hanya cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa misjidar rafkanwa yayi tahiya yayi sallama kuma ba a gani ba a aikin sa balle ma a ce tahiyar ma sunna ce haka zance mai inganci ya saba wa yadda malam din nan ya faɗa cewa masjid rafkanuwa kabli zai sake yin tahiya wa yusallimu minhuma zai yi sallama wannan haka ne duk wanda ya sujada rafkanuwa guda biyun nan sawa'un kabli ne ko ba'adi ne zai yi sallama wa in zada idan kuma daɗi ya yi sajada ba'da salamihi sai ya sujadan nan guda biyu bayan sallamarsa wannan ragi da ƙari dalilai guda biyu kenan da suke sabbaba sujadar rafkanwa a cikin sallah dama malamai sun ambaci sabubba guda uku ne da suke sabbaba sujadar rafkanwa a sallah ko dai ragi a sallah ko kuma daɗi a sallah ko kuma shakka to malam ya abaci biyu yanzu ragi yana sa ƙabli ƙari yana sa ba'adi sai can ƙarshe zai yi magana akan shakka wa inna ƙasa wa zada idan kuma ya yi ragi wa zada ya yi ƙari sajada ƙabla salamihi zai yi sujada kafin yin sallamarsa li'annahu yughallibu janiban naqsi ala janibi ziyadati saboda zai rinjayar da ɓangaren ragi ne akan ɓangaren ƙari shi ma ragi da ƙari sanannen abu ne mun sha ba da misalinsa babban misali mutumin da ya miƙe raka'a ta biyu maimakon ya zaman tahiya bai yi ba sai ya miƙe da ya dawo raka'a ta uku kuma sai ya zauna ya yi zaman tahiyar to yanzu wannan zaman da ya yi a raka'a ta uku ba gurbin zama ba ne kuma ba za a ɗauke shi ramukan wancan zaman ba kaɗai ya yi ƙari wa sallah wancan zaman da bai yin ba a gurbinsa yana nan a matsayin ya tauye shi bai yi shi ba yanzu abu biyu ya haɗu masa a sallarsa ya yi ragi mu ya yi ƙari to malam ya ce idan irin haka ta faru da mutum a sallah to zai yi ƙabli ne hakan nan inda a ce sujada biyu za su haɗu masa a sallah ɗaya ta limaminsa ɗaya tasa shi masabuki ne ya zai ya samu an fara sallah an tsere masa da mafi karanci raka'a ɗaya to a cikin sallar kuma limamin ya yi ragi ko kuma a cikin sallar limamin ya yi ba'adi ya yi ƙari ya yi daɗi ta yadda ba zai yi wushi kuma ya yi wannan ya yi wannan sujadar ba sai bayan ya yi sallama da aka zo aka yi sallama liman ya yi ba'adi shi kuma da ya miƙe zai cika to raka'a ɗaya sai shi ma ya yi rafkanwa amma rafkanwarsa sai ya yi ragi da ya ragi a rafkanwarsa sai ya zama yanzu ragi da ƙare sun haɗu masa a cikin sallah to a nan ma duka ƙa'idar ɗaya ce ba zai ce zai yi ƙabli nasa ya yi sallama ya yi ba'adi na limaminsa ba a sai kawai ya yi ƙabli mala ya ce ana rinjayar da sashen rage akan sashen ƙari a cikin sallah saboda ragi tawaya ce ragi tawaya ne daɗi kuma ƙari ne daga aibun da ke cikin tawaya ya fi aibun da ke cikin ƙari saboda ai in ka ji ƙari to abin da ake bukata ya cika abin da ake bukata ya cika in ƙari ya yi ƙari ma ai ƙarin zubewa yake a banza kullum sai an yaka in idan ƙari ya yi ƙari ma ai yana zama a banza mara amfani ne amma ragi ya hana cikar abu yadda ake sansa don haka ragi ya fi illa wannan yasa ake rinjayar da sashen ragi akan sashen daɗi kamar yadda muka sha faɗa cewa dama sujada qabli ta fi dacewa a yi ta a cikin sallah sama da a yi ta a wajen sallah saboda ragi ne aka yi wa sallah gyaran idan aka yi shi a cikin sallar ya fi dacewa a mayar da gurbin abin da aka cire mata kafin a fita daga cikinta shi kuma ba'adi sallar ƙari aka mata dama ya kyautu a ce sai an fita daga sallar sannan a yi gyaran idan aka yi mata daɗi aka sake ba a yi sallama ba aka sake mata sujada guda biyu kaga an sake mata abinan da yawa da haka ya dace da a ce sai mutum ya yi sallame daga sallar sai ya gyaran tun da dama ƙari aka mata kan lodin ya yawa to amma shi wancan rage tawaya ce gyara a cikinta shi ya fi akan a ce a wajenta to har yanzu dai duka a hanyar mu ce ta a fahimci cewa ragi ɗin ya fi ƙari illa shi ya ma a malikiya kuna gani suka ce idan ragi ne kuma ya tsawaita ba a yi sujadar ba to sallah ta ɓaci saboda ragi ta waya ce a sallah amma idan daɗi ne ya tsawaita ba a yi sujadar ba duk tsawon lokaci sallah ba ta ɓaci mala ya ce wasahi fi salatihi ala salatati aksamin mai rafkana a cikin sallarsa ya kasu kashi uku wannan kasuwa kashi uku idan an yi la'akari da abin da idan an yi la'akari da abin da ya bari wannan duka malam zai kawo su ne akan abin da ya shafi abin da mai sallah ya bari a cikin sallarsa ya kasu kashi uku amma faɗin malam mai rafkanuwa a cikin sallarsa ya kasu kashi uku ya yi faɗi da yawa ya yi faɗi da yawa saboda idan aka ce mai rafkanuwa a cikin sallarsa ya kasu kashi uku to wannan kai tsaye zai koma ne zuwa ga shi halin halinsa shi mai rafkanuwar halinsa game da rafkanuwar ma'ana ko dai ya zama ragewa ya yi ko ya zama daddawa ya yi ko ya zama shakka ya yi shi ne kashi ukun amma ba su malam yake nufi ba abin da malam yake nufi shi ne idan mutum abin da mutum zai bari a cikin sallar tasa abin da mutum zai rage a cikin sallarsa ya kasu kashi uku na haka da wala Allah da malam cewa ya ce wannan fi salati ala talatati aksamin ragi a sallah ya kasu kashi uku to yanzu wannan kasuwa ukun zai tafi zuwa ga sashensa ba zai zama ya game dukkanin halin mai rafkanuwa ba malam yace taratan yashu an naqsi fardin min fara'id salati wani lokaci shine taratan wani lokaci zai rafkana an naqsi fardin gabarin farali min fara'id salatihi daga cikin farillan sallarsa fala yujbaru bi sujudi sahawi to ba za a gyara da sujudar rafkanuwa ba ba zai gyara barin faralin nan da sujudar rafkanuwa ba wala budda min al-itiyani bihi dole ne sai ya zo da wannan farali wa in lam yadhkur zalika idan ko bai tuna hakan ba hatta sallama har ya yi sallama wa tsala kuma abin ya tsawaita batalat salatuhu sallasa ta ɓaci wannan mun yi shi a littafin ahlari farilla a nan malam yana nufin rukuni daga rukunan sallah kamar fatiha ko tun daga kabbarar harama wadda ya bar kabbarar harama sallasa sallasa ba ta kullu ba bai shiga sallar ba ma gaba ɗaya gabar kabbarar harama to daga lokacin da ya tuna bai yi kabbarar harama ba a ce liman yake bi shiga kawai ya yi sai da aka zo raka'a ta ƙarshe sai ya tuna bai yi kabbarar harama ba to sai ya yi a lokacin lokacin ne ya fara sallah da duk abin da aka yi da shi bai yi sallah bai fara sallah ba idan mutum ya bar fatiha ko ya bar ruku'u ko ya bar sujada ko ya bar dagowa daga ruku'u ko ya bar dagowa daga sujada ko ya bar wani rukuni cikin rukunan sallah to sujadar rafkanuwa qabli ba za ta magance masa wannan matsala ba halinsa ba zai wuci ɗayan biyu ba in ya wuce ɗayan biyu kuma to sallah ta ɓaci hali na farko ya tuna wannan abin da ya bari din a lokacin da zai iya riskan aiki wannan aikin idan fatiha ce sai ya tuna ta yana ruku'u ko ya tuna ta yana sujjada to wannan duka a cikin raka'a ce raka'a ce bai mata fatiha ba don haka a gidanta yake tunda a gidanta yake bai fita daga wannan gidan ba bai fita daga wannan raka'ar ba to yana da sauran hanzari ko sujada yake ko sujada ta biyu ce ya tuna bai yi fatiha ba to farat zai dawo ya miƙe ya dawo ya miƙe ya karanta fatiha sannan ya yi sura idan, idan raka'a mai sura ce sannan ya yi ruku'u normal ya koma baya kenan duk abin da ya yi da sai ya maimaita yanzu a wannan gangariyar raka'ar wancan ruku'un da sujadar da ya yi da tsayuwar da ya yi sun zama ƙari a sallah sai ya sujada ba'adi an fahimta wannan idan ya zama abin da ya bari na rukuni yana nan a cikin raka'ar bai fice ba kenan haka in ruku'u ya bari yana sujada ya tuno to sai ya dawo idan daga tsaye ne bai yi ruku'un ba ya tafi sujada yana sujada sai ya tuno bai yi ruku'u ba to kai tsaye tsaye zai tashi in yi tashi tsaye malamai suka ce an so ya maimaita karatu ko da aya uku ya karanta sannan ya ruku'u idan ya san daga tsaye ne bai yi ruku'u ba daga sujada ba zai taso ya kama gwiwa ba sai ya miƙe tsaye sannan ya sunkuya amma in ya san ya yi ruku'u ɗagawa ne bai yi ba daga ruku'un sai ya rafkana ya tafi sujada yana sujada ta bi sai ya tuna ashe bai ɗaga daga wancan ruku'un ba to zai taso daga sujada yana mai kama gwiwa ba yana mai tsayuwa ba yana mai kama gwiwa saboda ai ɗagowa daga ruku'u ne bai yi ba to in ya taso daga sujada ya tsaye kan ah to kaga bai yi dagowa daga ruku'u ba kenan yanzu yayi wani dadi da gangan tunda yanzu sai ya sake ruku'u kenan ya sake dagowa kun gane kuskuren dan haka in ya taso daga sujada a dukunkuna zai taso ya koma ya sulale ya koma ruku'u sannan sai ya daga sama shine ya dago bayan ya yi dagowan bayan ruku'u hakan nan idan ma sujada ce ya manta tunan kuma idan ya miƙe tsaye bai ƙulla ruku'un raka'a ta gaba ba sai tuna bai yi sujada ɗaya daga cikin sujada da suka wuce ba to kai tsaye daga tsaye zai dawo ya rage idan yana sujada ta ɗaya ne daga sujada ta ɗaya ya miƙe tsaye kun ga bai yi zaman nan ba balle ya sujada ta biyu da haka yanzu in zai dawo daga tsaye zaune zai dawo saboda bai yi zaman ba amma me yasa ba zai koma sujada ba kai tsaye za mu ce ai yayi sujada yanzu in yi daga tsaye in ya koma sujada wacce yayi kenan in ta farko ne ya riga ya yi ta in ta biyu ce kuma bai yi zaman tsakanin sujada guda biyu ba in kuma nufin ka a to ai daga sujada ya tafi tsaiwa bai dago tsakanin sujada guda biyu ba a bai dago daga sujada ta farko ba sai mu ce maka kuma har ya mike tsaye in bai dago ba ya dago mana ya dago amma maimakon ya zauna ne sai ya mike tsaye da haka ba a bin sa bashin dagowa daga sujada ana bin sa bashin zama tsakanin sujada guda da haka zai kai tsaye zai tafi zuwa ga zaman ne daga nan sai ya sujada ta biyu sai ya ɗago sai ya miƙe ɗin sai ya zama wacce tsaiwar da ya yi ta farko wadda ya tuna sujada a cikinta ta zama ƙari a sallah zai yi ba'adi duka wannan mun yi ahalari amma ina yi saboda mu ƙara fahimtar abun wani lokacin ilimi maimaita shi yana ƙara zaunar da shi can a baya na ƙi maimaita abubuwa da yawa saboda ba sa bukatan naci amma wannan babin yana bukatan naci to wannan duka ina magana ne akan idan mai barin farilla yana da sauran dama da zai dawo ya aikata farillar amma idan mai barin farilla ba shi da sauran hanzari na dawowa misalin wadda ya manta ruku'u ya tafi sujjada ya ɗago ya koma ya ɗago ya miƙe raka'a ta gaba to ya wuce wancan ruku'u yana miƙewa raka'a ta gaba kun ga ba kamar barin sujada bane barin sujada sai ya kulla raka'a ta gaba sannan ya wuce amma yanzu barin ruku'u shi kuma yana miƙewa raka'a ta gaba ya fita daga wancan ruku'u ya fita daga wancan wancan waccan raka'a don haka yanzu da ya miƙe sai ya tuna ashe bai yi ruku'un waccan raka'ar ba to zai ci gaba da karatun sallah idan ya yi karatun sallah ba zai yanke abin da yake ruku'u ba kan cewa zai wancan ruku'u ya riga da ya tsaya yanzu da haka kawai waccan raka'ar da ya manta ruku'u a cikinta gaba ɗaya ya zubar da ita yanzu a niyyarsa idan raka'ar farko ce yanzu a niyyarsa wannan tsayuwar da yake ita ce raka'ar farko ya jefar da waccan sallamar mai kuma abin da ya da shi da sallama babu da ya shi da sallama ya jefar da waccan raka'ar yana tsaye me alamar ya jefar ta shine zai karanta fatiharsa zai karanta surarsa zai yi ruku'u ya tafiyar da raka'a yadda aka saba tafiyar da raka'a ta yaya za mu ƙara gane ya jefar ta da bai jefar ta ba zai zama tahiya to kawai sai mu ga ya miƙe wannan faraka a uku kenan ya jera fa a a ya jefar da ta farkon shi yasa shi shi jefar da raka'a da ɗora raka'a ana yi ne malaman fiƙi sukan ce me za da raka'atan fi mawdi'iha baniyan ya ƙara raka'a a gurbinta yana mai ginawa ginawan da suke nufi ba sallama gaba ta malam shine ba zai yi sallama ba yana mai ginawa kawai da haka za a jefar da raka haka idan mutum dagowa daga ruku'u ya bari bai tuna ba sai da ya shiga tsayuwar raka'a ta gaba haka idan mutum sujada ya bari bai tuna ba sai da ya kulla ruku'un raka'a ta gaba duka wannan mutum zai jefar da raka'a ne sai kawai wannan wacce yake cikin ta maye gurbinta in raka'a farko ya jefar wadda yake ciki ta dawo ta farko in raka'a ta biyu ya jefar wadda yake ciki ta dawo ta biyu in raka'a ta ta ta ta uku ya jefar wadda yake ciki ta dawo ta hudu haka dai sai dai da iskalin yake wadda mai ahlari ya dan rikita mutane a wajen shine a lokacin mutum da mutum ya jefar da raka'a ta biyu ya tuna a raka'a ta uku kaga in ya tuna a raka'a ta uku kuma ta biyu ya jefar idan bai yi ruku'u ba to zai yi fatiha da sura tunda ta dawo ta biyu daga nan sai ya zama waccar wadda ya jefar ɗin ita ce kawai ta zama ƙari a sallarsa sai ya yi ba'adi idan kuma ya kulla ruku'u sai ya tuno ya tuno matsala a raka'a ta farko ko ya tuno matsala a raka'a ta biyu yanzu kuma ya kulla ruku'u raka'a ta uku ya kamata a bayyana mata a bayyana mata karatu ba a bayyana ba in kaman isha ce ya kamata a dora mata sura ba a dora ba an kulla ruku'unta sannan kuma an jefar da raka'a yanzu a nan me ya same shi me ya faru da shi nau'i rafkanwa ya yi rage kuma ya yi ƙari ƙarin da ya yi waccan raka'ar da ya jefar ɗin ta zama ƙari ragin da ya yi yanzu a nan ya rage ƙarin bayyana karatu sannan ya rage sura duwannan ragi ne a sallah idan ragi da ƙari suka haɗuwa mai sallah me ya kamata ya yi ƙabli zai yi da haka nan za ku gane malami kawai haka ba yawa jefar da raka a mun saba duk wanda ya jefar da raka a ba'adi zai yi to ga wani mai jefarwa kabli zai ga dalilin da yasa zai kabli sa sallah sallah tana bukatar karatu ba gadanta ake ba karanta ta ake eh karanta ta ake ba a gadanta Allah ya fahimtar da mu addini to duka wannan magana da malam yake yana magana akan mutum na farko shine wanda ya manta farilla to shi ita farilla ba a maye gurbinta da sujadar rafkanwa ka je ka bi duk farin sallar sallah ka fahimce su in ka manta ɗaya a cikin su ba a mai gurbin sujjar rafkanwa ɗayan hali biyu ne da muka ambata ko dai za ka iya samun sa ka yi shi ko ko lokacinsa ya wuce ka jefar da raka'ar da yake cikinta ka ɗora wata raka'ar madadinta kamar yadda muka yi bayani sai ka yi sujada bayan sallama idan zallan ɗorawan ne ko ka kai kafin sallama idan a garin ɗorawan an samu raki malai ya ce wa in lam yadhkur zalika dan kuma bayani idan kuma bai tuna hakan din ba kwata kwata hatta sallama har yayi sallama wa tsala kuma abin ya tsawaita da yayi sallama har ya shagala ya shiga wani abu a masallacin in bai fita ba ko kuma har ya fice a masallaci ya shiga wata sabgarsa daban sannan ya tuna to wannan shine hali na uku batalat salatuhu sallarsa ta ɓaci wa yabtadi'uha sai ya ɗauko ta daga farko wa yabtadi'uha sai ya faro ta daga farko ba ɗorawa zai ba faro ta zai wataratan wani lokaci kuma yashu an fadilatin min fada'ili salatihi wani lokaci zai rafkana gabarin nan an da malam yake nufi ay an tarki fadilatin zai rafkana gabarin wani mustahabbi min fada'ili salatihi daga cikin mustahabban sallarsa kalkunuti kamar kunutin sallar asuba a malikiya wadda muka ce bai inganta ba ba wani hadisi na kunuti irin wannan na sallar asuba da ake a malikiya Allah ya musu rahama wa rabbana wa lakal hamdu da kuma faɗin rabbana wa lakal hamdu au takbiratin wahidatin ko kuma kabbara ɗaya wa shibhi zalika da makamancin haka kamar irin su subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim wannan duka a malikiyya suna ɗaukan su mustahabbai ne a sallah idan mutum ya bar wannan kun ga rabbana wa lakal hamdu ma yana nufin ɗaya ka bari dan in san kai biyu ya gabata baya ya zama sunna biyu ko kuma mutum ya bar kabbara biyu ya bar sunna biyu malam ya ce fala sujuda alaihi to ba sujuda akan wannan bawan Allah fi shay'in min zalika cikin wani abu na wancanenka e mun kuma zaure kenan yawwa ba sujada a kansa cikin wani abu na waɗancan abubuwan da suka wuce matuƙar mustahabbi ya bari wa mata sajada li shay'in min zalika yayin da kuma duk yayi sujjada a wani abu daga cikin waɗancan abubuwan da aka lissafa na mustahabbi qabla salamihi kafin yayi sallama batalat salatuhu sallasa ta ɓaci wa yabtadi'uha kuma ya so mota na yi wani yana guduranci ko ya so mota eh ya faro ta daga farko ya sako ta ko me yasa nan malam yace kuma duk lokacin da ya sujada ga wani abu na mustahabbi qabla salamihi kafin sallama me yasa faɗa ka saboda sujada tana da girma sosai sai ya zo akan wannan abin da za akan wannan kunutun dan fici da ko hadisi ba shi ya zo ya sujada har guda biyu yadda girman da sujada take da shi din nan kai su kansu malikiya suka ce kai ya bata sallarsa a kunutun kun ga yadda su ma malikiya suka dauki kunutun nan ku amma ga mutum ya fita a littafi yana ta jijiyar wuya ba zan bi shi sallah ba wadda baya kunuti wadda yace kunuti bid'a ne su ma masu kunutun kaga matsayinsa ko su da daukarwa ba masan aka bashi kuma ko da gangan ka bashi a malikiya ko da gangan ka bashi ba su jada a kanka balle da rafkanwa to me yasa yace kaula salamihi kenan banda ba'da salami kenan da a ce mutum zai bar mustahabbi sai da ya sallama sai ya tuna au ashe ashe ya bar ya bar rabbana walakal hamdu sai yayi ba'adi oho ai dai ba a cikin sallah bane to yaje ya karata shi yasa malam yace qabla salami kafin sallama saboda in kafin sallama ne yayi wa sallah illa amma bayan yayi sallama to bayan an yi sallama kan ai komai ma ana yi har magana ma ana yi wata haratan wani lokacin kuma yasfu an sunnatin min sunani salatihi yana rafkana ai an tarki sunnatin gabarin wata sunna daga cikin sunnonin sallarsa ka surati ma'a ummil qur'ani kamar sura tare da karatun fatiha tare da cewa wajen waɗansu wajibi ne amma dai a malikiya karatun sura sunna ne sannan abinan tsayuwa don karatun sura sunna ne to nan sura tare da karatun fatiha muna shan faɗa in mun zo irin wannan shi malam yana shan faɗa muwa muna shan faɗa wadda da malam zai yi wani yare ba wannan ba to da zai fi ka surati ma'a umil qur'an kamar sura tare da fatiha kaga nan mu bahaushe in ji sai tsammanin cewa barin sura tare da fatiha ake nufi alhalin ba haka ake nufi ba abin da ake nufi shine barin surar da ake yin ta tare da fatiha ita surar ce ake yin ta tare da fatiha ai wai duk malin na jaddada maka ne cewa ba a yin sura fa ita kadai a raka'a ana yin ta ne tare da fatiha amma sai kai fatiha sai ka bar surar da ake yi tare da fatiha to idan mutum ya bar sura wacce ake yi tare da fatiha ya yi fatihar ya bar surar au takbirataini ko ya bar kabbara biyu me yasa nan ba a ce surataini ba saboda ai surar akwai tsayuwarta zai yi wahala mutum ya bar sura kuma ya tsayuwarta mutum zai tsaya gwargwadon li'ilafi bai yi ruku ba kuma bai yi li'ilafin ba da haka idan mutum ya bar sura za a kaddara ya bar tsayuwarta ma da haka nan ya bar sunna biyu au takbiratai ne kawai bar kabbara biyu banda kabbara harama ita farilla ce au tashahhudai ne ko ya bar tahiya biyu awil julusi lahuma ko kuma ya bar zaman tahiya biyu to nan abin da malam yake nufi za ka yi maja ne eh awil tashahhudai ne awil julusi lahuma yanzu nan ba ana nufin mutum zai iya barin tahiya biyu bai yi zaman su ko kuma zai iya zaman tahiya kuma ya manta ta bai yi ta ba ba haka ake nufi ba abin da ya sa haɗa maka wannan biyu wannan biyu saboda ai sunan su iri ɗaya ne za su fi sauƙin haɗawa akan a ce za a jona wannan da wannan a ce awi tashahuda awi tashahudal awwal wa julusahu awi tashahudal thani wa julusahu kaga yayi tsawo karatun amma sai ce awi tashahudaini wal julusa lahuma kaga wannan duk dan ya takaita wa kansa ne dan haka abin da ake nufi mutum ya bar tahiyar farko tare da zamanta ko ya bar tahiya ta biyu tare da zamanta shine abin da ake nufi a wajen wa ma ashbaha zalika da makamancin wannan daga cikin sunnonin sallah fa yasjudu lidhalika to sai ya sujada don haka wala ya futu shikenan sai ya sujada don haka wato nan mala ya gama kammala maka kenan kashi ukun da yace zai baka mai barin farali ya zai yi ya zo da faralin ko ya jefar da raka'ar ko sallar ta ɓaci na biyu mai barin mustahabbi baya sujadar rafkanwa wai mutum ne a zaman tahiya sai sai bai yi nuna yatsan nan ba nuna yatsa haka sai da ya zo sallama sai ya tana bai nuna yatsa ba sai ya sujada kabli to kaga ya bata sallar a nuna yatsa na uku wadda ya bar sunna mai karfi ko ya bar sunnoni biyu i sama shi malam ya kawo to shi kuma shi ma zai yi kabli to in kun kula wannan kashi ukun da malam ya yi gaba daya dukkan wannan kashi uku idan kun kula suna da alaka ne da rage a sallah kadai da haka da malam ya ce wasahi fi salatihi ala talatati aksam ma'anar ta yi faɗi da yawa mai rafkanuwa a sallarsa ya kasu kashi uku kun ga yanzu ko ba'adi ba ambata ba mai rafkanuwa ko akwai mai ba'adi akwai mai shakka malam sai ya takaita kashi uku nasa a cikin ragi sai muka ce da malam cewa ya ce wa naqsu fi salati ala talatati aksa ragi a sallah ya kasu kashi uku da ya fi dacewa da abubuwan da ya irgo sai ce ragin farali ragin mustahabbi ragin sunna Allah ya masa rahama sun yi kokari fa duk wannan zakin bakin namu aka ce mai wannan abun sai ka ga muna ta gumi in kasa su kuma saboda albarka a dare ɗaya mutum sai wannan abun a dare ɗaya mutum sai wannan abun saboda albarka muna faɗa irin wani abubuwan cewa da malam kaza ya ce ba finsa iyawa ba ne ko kuma ko kuma wani zurfin ilimi ba ne fahimta ce da kuma farga da abu wala Allah kuma nima wani najiya ce shi yasa nima na gano na faɗa da haka ba gazawarsa ba ce take sa haka kuma tayo yana da wata wujahatu nazar da yasa shi ya faɗi hakan da amin malam ya ce wala ya futu sujudul ba'adiyu bin nisyan sujada ba'adi batta wucewa da mantuwa rafkanuwar rafkanuwa kenan yawwa akwai ba'adi a kansa amma sai ya manta da ya sallama yawwa sai ya manta kawai sai ya tashi ya baza riga ya tafafinsa ya manta kwata-kwata bai yi ta to ba ta wucewa wa yasjuduhu walau zakarahu ba'da shahrin zai yi ta ko da ya tuna bayan wata ne ai ko bayan shekara in ya tuna zai badi wa yasjuduhu zai yi wannan sujada ta ba'di walau zakarahu ba'da shahrin min salatihi ko da ya tuna a bayan wata guda daga yin sallarsa walau qaddama sujudal ba'diyya malam yace da a ce zai gabatar da sujada ba'di aw akhara sujudal qabliyya ko ya jinkirta sujjada qabli ajza'ahu zalika hakan duk ya isar masa wala tabtulu salatuhu alal mashhuri sallar sabata ɓaci bisa shahararren zance kun ji wata magana da a ce zai gabatar da sujjada ba'adi me yake nufi da gabatar da sujjada ba'adi ba'adi ta kama shi dai da a ce zai gabatar da ba'adi wato kenan ba'adi ce ta kama shi sai yi ta kafin sallama ƙari ya yi a sallah maimakon zai sujada ba'adi ne sai yi ta kafin sallama ko kuma ya jinkirta ƙabli ragi ya yi a sallah maimakon ya yi ƙabli sai da ya sallama sai ba'adi mala ya ce a jiza'ahu zalika hakan ya isa mashi maganan malam kuma tana nuna bai ware da mantuwa ya hakan ɗin ko da rafkanuwa ko da gangan ba zahirin zancen ya nuna cewa ko da gangan mutum ya haka ya jinkirta kabli a ya jinkirta ba'adi ko kuma ya gaggauta ba'adi ko ya jinkirta kabli wadda wannan mun sha faɗa cewa in mun yi la'akari da ra'ayin al'ayyimatul arba'a manyan malaman fiqhun nan guda hudu za mu ga cewa lallai fa maganar qabli da ba'di din nan cewa lallai a ragi ne ake yin qabli in ba haka ba to kaza a ƙari ne ake yin ba'di in ba haka ba to kaza za mu fahimci cewa abin ba shi da tsanani da yawa su kansu wuraren da annabi sallama su da rafkanuwa guda biyar ɗaya daga cikinsu akwai wurin da qabli ne zai yi ba'di annabi sallama ko baya kuskure sallallahu alaihi wasallam da haka shi ya sa ma wasu ma suke ganin ai kawai sujada in kai rafkanwa irin wacce aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama to irin sujadar da ya yi ita za ka yi in kuma kai wata rafkanuwa daban wacce ba ta da samful a cikin biyar ɗin nan to sai kai kabli ikhtalafat a immatul mazahibi fi mawdi'i sujudi dhi maratibi nu'manuhum ba'da salami yasjudu والشافعي قبله وأحمد يتبع الوارد من فعل النبي ودونه فقبل يجتبي ومالك فصل في النقصان قبل وزيد بعد يجتبي waɗannan a'imma guda hudu sun yi saɓani dangane da mahallin da ake sujjada ta rafkanwa nu'manuhum nan nu'man ibn sabit abu hanifa kenan ba'da salami yasjudu shi duk sujjada sa bayan sallama ne du sujadar rafkanwa a hanafiya bayan sallama ba wani kabli wa shafi'i qablahu muhammad ibn idris ash-shafi'i shi kuma kafin sallama ne duka a mazhabarsa babu ba'adi kabli ce wa ahmadu yattabi'u al-warida min fi'lin nabi shi kuma imamu ahmad yana bin abinda duk ya zo daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallama in kai irin wannan rafkanuwar to ga irin sujadar da ya yi irin ta za ka yi wa duna za fa qablu yajtabi abinda ba haka ba kuma to shi ya zaɓi qabli ne gaba ɗaya wa malikun fassala fin nuqsani qablu imam malik ya shi kuma ya raba idan ragi ne kabli wa zaidu ba'du yajtabi idan ƙari ne kuma to ya zaɓi ba'di sai zama babu wani iskali da a ce mutum zai manta kabli ce sai da ya sallama ya tana sai ya yi ta kawai da a ce ba'di ya kamata ya yi kawai sai ya yi kabli shikenan na karka je wani limami a yi sallah a rafkana a yi ƙari a sallah limamin ya yi kabli ka kaɗe riga ka ce jahilcin banza jahilcin wofi maimakon sai maimakon ba a ji zami a zo a yi mana kabli ya zo ya ɓata mana sallah a'a ko da jahilci ya yi ko da rafkanuwa ya yi ko mantuwa ko da gangan ba za ka kaɗe riga ka ce sallah ta ɓaci ba ba za ma kai surutu ba gashi nan nan ashmayu mu je ko ina ba a ilimi yana cewa yana cewa ajza'ahu ya isan mashi kowanne akai wa man lam yadri ma salla a thalathan aw ithnatayn fa innahu yabni 'ala al-aqall wa ya'ti bima shakka fihi wa yasjudu ba'da salamihi wannan shine mutum na uku mai shakka yana cikin yana cikin sallah kawai sai ya ji shakka ta tsargo masa ya tsargu a cikin sallarsa to wannan shi ma yana jawo sujudar rafkanuwa akwai shakka kala uku wadda ba a mai da hankali a kanta ba ruwan mutum da ita shakkar da za ta samu mutum ta wahami shakka ce ita kanta ba ta da tabbas kawai da haka za ka ji ka tsargu amma ba ta zama cikakke shakka ba wahami ce kawai ta wannan ba abin da ya dame ka da ita wadda annabi salama ke cewa idan ɗayan ku ya ji a cikin sallah kamar wani abu ya fita to kar ya bar sallarsa sai ya ji wari ko ya ji me ko ya ji ƙara ta haka ba ruwanka da irin wannan wahamin shakka ta biyu shakkar waswasi ita ce wadda shakka ta aure shi shi kuma ba dama ba dama ya yi alwala sai ya yi shakka ba dama ya yi sallah sai ya yi shakka to ba ruwanka da wannan shakkar ba abin da dame ka da ita in ya zama duk sanda kai ka bar harama kafin ka idar da sallah sai shedan ya zo ya sa maka shakka ka karanta fatiha ko ba karanta ba raka'a ta biyu ce ko ta uku ce ka yi ruku'u ko baka yi ba ka yi sujada ko baka yi ba ka yi kaza ko ba ya zo ya ruda ka kullum in kana sallah sai ka samu wannan matsalar to ba ruwanka kawai ka ci gaba da sallar ka ko ya zo ya ce ma baka yi fatiha ba ka yi kar ka maimaita ko ya ce ma baka yi ruku'u ba ka yi kar ka maimaita ko ya ce ma raka'a raka'a biyu ce ko uku ne sata uku kawai ka ci gaba da tafiya kar ka dawo baya shine ba ruwanka da wannan shi ba ruwanka da biye wannan shakkar kai sallar ka kawai mala ko alwala kana yi yace baka wanke fiska baka dawo ka wanke sai ka je kafa yace baka wanke hannu baka dawo ka wanke sai ka je kafa yace baka shafa kai baka ba ruwanka kana wanke kafa sai yace la la la la baka yi kurkurar baki ba ka ka share shi kawai ka ci gaba Kar- kar kar kuma kurkure bakin ka bar shi to insha Allah zai ishe mu ko kuma kana wanke kafa sai yace ma baka wanke fiska ba fa kar ma ka wanke ta bacca kawai saboda masu wasu in an ba su wannan fatawa sai naga suna tsoro sai suna jin tsoro ce ka ni fa ban wanke ba fa malam kuma in batta ban wanke ba ah kullun haka yake ma kullun haka ne ko ya zaɓi fiska ko ya zaɓi hanci ko ya zaɓi kai ko ya zaɓi baki ko ya zaɓi kaza ya ce ce to in kullun haka kake kar ka dawo kar ka bi shi ka ci gaba da abin da kake kawai shakka ta uku da ba a biye ta shakkar bayan aiki ihu bayan hari eh sai da ya idar da sallah ya sallame daga sallah kawai sai shaɗan ya zo ya ce masa baka yi ruku'u ba eh wai baka yi ruku'u ba to ba ruwanka da shi shakkar bayan ibada shakkar bayan aiki bata da amfani ba a dawo mata shakka kala uku nan ba ruwanku da ita jama'a an fahimta nan malam ya ce wa mallam yadri ma salla wadda bai san abin da ya sallata ba a talatan a wisnataini raka'a uku ne ko raka'a biyu fa innahu yabni alal aqalla to zai gina ne akan mafi karanci wa ya'ti bima shakka fihi sai ya zo da abin da ya shakka a cikin nasa wa yasjudu ba'da salamihi ya sujada a bayan sallamarsa mu fahimci abin da malam ya faɗa kafin ƙarin bayani malam ya ce wadda bai san me ya sallata ba raka'a uku ne ko raka'a biyu raka'a uku da raka'a biyu uku tafi yawa ba idan mutum ya samu shakka uku ne ko biyu akwai shakka ana akwai yaƙi ne anan ba yadda za a yi abu biyu su rab- su- su- su- su raba hankalin mutum kuma dukkansu gaba ɗaya ya zama mai shakka su yake za a samu amma nadir jiddan na haka anan biyu yake yi ko uku akwai wadda yake da tabbacinsa akwai da bai da tabbacinsa yana da tabbacin nawa biyu wace ce bai da tabbaci to sai malam ya ce fa innahu yabni alal aqalla to zai gina sallarsa akan mafi karancin abin da ya sani shine me biyu yana cikin sallarsa yake tunanin ta uku ne wannan kota ya miƙe haka sai yake tunanin ni ta uku ce wannan nake yi ko ta hudu ai ko ta biyu to yabni alal aqalla sai ya gina akan mafi karanci sai ya bayyana karatu sai ya yi sura sai ya zo sai ya zaman tahiya ai sai ai afwan sai sai sai sai sai ya yi ta sai ya yi ta ta uku sai ya yi ta ta sai ya yi ta ta biyu ko yawa a salatan aw sunataini biyu ya sallata a baya ko uku ya sallata yawa shi ana- a- a- a wajen fasara ne muka muka mamuta biyu ya sallata ko uku ya sallata da haka yanzu idan yana yana tsaye yana tunanin biyu ya sallata ko uku ya sallata kaga in uku ya sallata kenan ta hudu yake ciki idan biyu ya sallata ta uku yake ciki da haka zai mai ta uku ne in ya mai ta uku shine ya koma kan yaƙini yana da yaƙinin biyu ta uku yake shakka da haka yanzu wannan sai ya mai ta uku shikenan yanzu ba shi da shakka amma in ya ɗauke ta ta hudu shine ya yi aiki da shakka ka barta sai na gama karatu kuma dai an magana sallama an gane idan yana shakka ta uku ce ko ta hudu ai ta uku ce ko ta biyu to zai mai ta ta uku yana da tabbacin biyu yana da shakka ta uku ce ko ta hudu ko to zai mai ta nawa zai mai ta uku ta uku ce ko ta hudu zai mai ta uku ta biyu ce ko ta uku zai mai ta biyu shine yaqini shine yaqini idan yayi haka wai atibi ma shakka fihi sai ya zo da abin da ya shakkar in ya mayar ta biyu sai ya zo da wacce da ta uku in ya mayar ta ta uku in tsakaninta da ta hudu ne sai ya zo da wacce da ta hudu wa yasjudu ba'da salamihi sai sujada bayan sallama wannan karatun da malam ya faɗa magana ce akan mai shakka hadisai sun zo guda biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya hadisin abdullahi dan mas'ud wanda yake cikin bukhari da muslim annabi alaihi salatu wasallam yayi magana akan mai shakka a sallah ɗaya hadisin abu sa'id wanda ya zo a cikin muslim annabi sallama yayi magana akan mai shakka a cikin sallah wayannan hadisan guda biyu sun raba mai shakka gida biyu hadisin abdullahi dan mas'ud ta ambaci mai ya ambaci mai shakka kashi na farko shine wanda yake da shakka amma yake da yake da fahimta mai rinjaye shi yasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace idza shakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-sawaba thumma liyusallima thumma liyasjuda sajadataini idza shakka ahadukum fi salati dan ɗayan ku yayi shakka a sallarsa falyataharra sawaba to ya kirdaji daidai nan yana da rinjayen yana da rinjayen fahimta kenan don akwai sanda zaka samu shakka in ka dan nutsu tsam sai ka dan ji daidai ta zo maka har ka samu murajjih ka dinga tana kamar ma fa kai zaman tahiya fa eh shakka ce tsakanin ta biyu ce ko ta uku kana tsaye sai ka sai ka ji kamar ma fa kai zaman tahiya fa eh lallai ina ga nayi zaman tahiya sai ka ji ah kamar ma fa nayi nayi alqari'a ne nayi alhikum waɗansu abubuwa suna zuwa maka kamar kana da rinjaye akan wannan ta ukun ce falyataharra sawaba to ka kirda daidai din ka karkata kan wannan rinjayen naka ka dora akan sa maimakon ka mai ta biyu yanzu sai ka mai ta nawa ta ukun ta kawai kana da waɗansu abubuwa da suke haska maka cewa ta uku ce to tabbatar da ita ta uku ba za ka koma yaƙini ba thumma liyusallima sannan kai sallama mana ka tafi da sallarka a haka ka yi ta ta uku ka yi ta hudu sai kai sallama thumma liyasjuda sujadatain sai sujada biyu yaushe kenan bayan sallama kun ga zana mai shakka kashi na farko shine wadda yake da rinjaye a shakkarsa sai gina akan rinjayensa sujadarsa ita ce mai ba'adi mai shakka kashi na biyu ya zo cikin hadisin abu sa'id al-khudri cikin muslim annabi salman na cewa idza shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla a thalathan am arba'an falyabni ala mastaikana ko falyatrahi shakka falyatrahi shakka thumma liyabni ala ala mastaikana wadda duk yake shakka ɗayan ku yi shakka a cikin sallah falamidri kan kam sallah bai san nawa ya sallata ba a talatan am arba'an raka'a uku ya sallata ko raka'a hudu Annabi salma sai ya ce falyatrahi shakka ya jefar da shakkar wal yabni ala mastaykana sai ya gina akan yakinin da yake da shi a salasan am arba'an uku ne ko hudu ya jefar da shakka ya aiki da abin da yake da yakini nan nawa kenan uku kun ga ya sha bamban da wancan wancan an ce ya kirdadi abin da yake da rinjaye to nan za mu ɗauka kenan bashi da rinjaye wanda bashi da rinjaye to ya gina akan yakini فإن كنا خمسا شفعنا له صلاته وإن كان إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ثم ليسجد قبل أن يسلم ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم idan sun kasance raka'a biyar ne yayi shakkarsa uku ne ko hudu sai ya gina akan yaƙini da ya gina akan yaƙini sai ya zama biyar yayi ma'ana sai ya zama a hakikanin lamari ashe hudu ne yanzu da ya gina akan yaƙini akan nawa ya gina akan uku in ya gina akan uku ba zai karo ta hudu ba idan daɗin ta hudu ce yanzu wacce karo ta zama nawa biyar annabi sallama ce fa in fa in kunna khamsan idan sun zamo raka'a biyar shafa'na lahu salatahu wa'annan rakoyi guda wa'annan sujada guda idan rakoyi guda biyun da yayi a idan raka'a ɗayan da ya ƙaro ta zama ta biyar ce sujadar da yayi ta rafkanuwa sun mai ta salasa shafa'i ma'ana sun zama a madadin raka'a ɗaya sun masa shafa'in sallarsa shikenan yanzu ya sallarsa ta zama mai raka'a shida raka'a biyu na kuskure an yafe masa amma dai bai fita daga sallah a wuturi ba fa in kana itimaman li arba'in idan kuma ya cika hudu da ya gina akan yaƙini ya dace da haka ta hudu da ya kawo a daidai ya kawo ta ta hudu ce kana ta targiman li shaitan to waɗannan sujada guda biyu sun zama gwaliyo wa shaidan ya jefi shaidan da su ya tsone idan shaidan da su waɗannan sujada guda biyu ai shaidan baya so ayi wa Allah sujada ko da haka sai yayi to shaidan zai ji haushi ko ya ki ko ya so an yi sujada wa Allah sannan sai ya sujada kafin sallama da haka gini akan karantarwa waɗannan hadisan guda biyu za mu ga cewa masu shakka kashi biyu ne akwai mai shakka da yake da fahimta mai rinjaye zai gina akan mai akan rinjayensa zai wata sujada ba'adi akwai mai shakka da bayi da rinjaye zai gina akan mai yaƙini zai sujada wace iri kabli to idan muka duba karatun malam sai muka ga shi malam ya kirayi mai shadda mai shakka ya gina ne akan yaƙini kuma ce yi ba'adi kaga zai zama hadisin tamaman ya zama wannan karatun ya saba wa hadisin da ya ce a gina akan yaƙini hadisin da ya ce a gina akan yaƙini kabli ya ce hadisin da ya ce a gina akan taharri ba'adi ya ce Allahu ta'ala alam Allah ya ba mu ladan abin da muka yi daidai kuskure kuma Allah ya fi mana wannan shine karshen wannan babi وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yace mutum ne ya salla mai raka'a hudu sai raka'a uku ya sallama ya tashi ya shiga cikin waɗansu lamuransa ko ya shiga wasu hidindimunsa sai ya tana cewa uku ya yi haka ne ya zai yi sai ya sake sallah saboda ya fita daga cikin dukkan lamuran sallah kenan ya shiga waɗansu hidindimu don haka sai ya sake sallah na'am na'am na'am na'am mm. mm. ya ce a karatunmu na wancan sati? mun yi karatu cewa masubuki idan ya bi liman kabli ko ba'adi sallarsa ta ɓaci to yaya za mu yi da karatunmu kuma na cewa rafkanuwar mamu liman yana ɗauke ta amsa a nan shi ne ba iri ɗaya ba ne shi wancan masubukin a lokacin ma mun faɗa cewa wadda bai samu raka'a ko ɗaya ba bai samu raka'a ko ɗaya ba don haka shi wannan bai ma yi wani abu da liman wadda ma har zai rafkana liman ya ɗauke masa ba ka fahimta ya zo shi ya samu an ɗago daga ruku'u raka'ar ƙarshe don haka shi wannan ba ma mun wannan limamin ba ne wannan sallar bai same ta ba gaba ɗaya ya sha bamban da wadda ana sallar da shi sai ya rafkana ya yi wani abu a cikin sallar shi ɗin ma fa wadda ake sallah da shi din ya rafka ne wani abu wasu malaman suna ganin cewa idan har sallar tasa ba cif cif take da ta liman ba to zai ɗauki rafkanwarsa ko da yana tare da liman ɗin ya yi in dai ba shi da liman ɗin suka fara tare za su ƙare ba in dai liman zai bashi ya cika to raka'a ɗaya ko ya cika to raka'a biyu ko ya cika to raka'a uku to rafkanuwar da ya yi a lokacin da ake sallar tare da liman ɗin zai mata sujjadatta akwai malaman da suke ganin haka almuhim da zancen ka yanzu a takaice shine wanda yake bin liman ya rafkana a cikin sallar sai lokacin da yake bin liman liman ya ɗauke masa rafkanuwa shi kuma wancan magana ce akan wanda ya zo bai samu raka'a ko ɗaya ba da liman shi kuma ba zai bi liman rafkanuwarsa ba ita kanta rafkanuwar ma ta bambanta wannan ta liman ce wancan kuma ta mamunci idan mutum da jefa da raka na ok yake cewa mutumin da ya manta farali misali a cikin sallah ko misali a ce ya bar karatun fatiha ko ya bar karatun fatiha yana cikin sujada sai ya tuno aka ce ya dawo ya tsaya ba ya karatun fatiha tambayar ka shine zai yi kabbara in zai dawo din amsa shine a'a ba zai kabbara in zai dawo ba kawai dawa zai ba bayin kabbara dawa kawai zai zai bayin kabbara da a ce mutum zai manta dagowa daga ruku'u sai ya tafi sujada sai ya tuna bai dago daga ruku'u muka ce zai dawo da dukunkuno ya kama ruku'u na ma ba zai yi kabbara ba saboda ai wannan aikin da yake yi din ba a sa shi ba balle har ya masa kabbara in zai dago shi in zai dago daga shi ƙari ne kawai a sallah haka zai dawo ne kawai ba kabbara eh na to ya danganta mun yi da ku a ahalari abin da ya kai ga barin rukuni a cikin sallah ko barin raka'a a cikin sallah hankalin mutum yana ina a bar raka'a guda ko a bar ruku'u guda bai san an bari ba duk masallaci a bar ruku'u ba su san an bari ba aka balle man har yayi sallama har ana har wani ma ya tashi ya tafiya sama a masallacin ba mamaki amma da wahala wani irin wani irin hali ake ciki ya tikawa haka to eh zai yiwu zai yiwu sannan abu na biyu mutumin da har aka kai ga wannan halin ko dai ya zama yana cikin masu shakka ko dai ya zama yana cikin masu tabbacin ba a yi ba ko ya zama yana cikin masu shakka ko zama cikin masu tabbas an yi idan mutum yana da tabbacin ba a yi ba kuma bai ce komai ba kuma ya tashi ya tafiyarsa to zai sake sallarsa sallarsa ta ɓaci mutumin da yake shakkar an yi ko ba a yi ba shi ma aka yi sallama shi ma tashi ya tafiyarsa sallarsa ta ɓaci mutumin da yake da yaƙinin an yi kuma ya tashi ya tafiyarsa ba shi da ko shakka cewa an yi tonon sallarsa ta yi karko a ruɗa shi sallarsa ta yi da haka waɗannan mutanen haka ne lamarsu zai kasance na cikin masallaci da ba su bar masallaci ba a lokacin idan liman ya gamsu cewa lallai bai yi ba to sai a tashi a yi raka a ɗaya sai a yi sallama sai a yi ba'ati wadda ya fita kuma ɗayan biyu ɗayan uku da muka lissafa hukuncinsu kuma don mu ambata Allahu ala na akwai mai eh to ya tabbata cewa annabi sallama yayi sallama daga raka'a biyu da ya sallama daga raka'a biyu kuma ya tashi ya fita wannan gaggawa yake ne Allahu a'lam me ya bukatarsa amma dai gaggawa yake ne da ya sallama din ya tashi ya fita a gaggauce don su ma suka ce a gaggauce ya fita ba a san me ya fitar da shi ba to kaga wannan wannan tsare ne don an ce mutum in an yi sallah ya tsaya ya azkar ya da sauransu ai ba wajibi bane idan mutum wani abu ya taso masa ta yadda baya yadda ya iya in ya sallama sai dai ya tashi to ba hana shi tashi ba yana yin sallama sai ya tashi sai ya sai ya fita abin da dai ba zai yi ba mutum yana yin sallama ya tashi ya nafila a to wannan kam wannan kam so yake zo da wata shari'a amma uzurinsa na kashin kansa yana yin sallama ya tashi ya fita uzurinsa matakar ba haka yake wa kowace sallah ba lokacin ne dai abin ya zo masa haka wannan ba ba ba aibu bane masallacin wa hadisin haka yace wasu sun fita a eh su ma me ehe sai aka ce me sun dawo ko ba su dawo ba a to kaka kai kasan su ma ni ba ni na manta da zancen su a na malam na'am wadda furi eh furi eh na'am annabi sallama yayi hura shi ma a sujada a salatul kusuf eh eh eh eh tuf tuf tuf eh eh haka ne eh ok a ya ce mun yi bayani akan hura huri a cikin sallah cewa malami ahlar ya malam ya kawo cewa yana bata sallah to amma kuma sai muka kawo hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi huri a cikin sallah salatul khusuf to bayan ahlari kuma mun karanta cewa huri yana bata sallah a can kuma sai muka yi bayanin cewa matakar hurin bai fitar da harufa ba har muka bada misali da tuf haka amma idan idan ya fitar da harufa yana bata sallah amma bai fitar da harufa ba ya bata sallah yace to wannan hadisin da muka kawo ya ya shafe waccar magana kenan ta ahlari da aka yi amsa shine a'a shi wannan hadisin da aka kawo uf din ai ba harafi a cikinsa bai hada harufa na magana ba bai hada harufa na magana duk sunansa fura ne bai hada harufa na magana amma tuf da muka faɗa ya hada harufa wajen guda uku ya hada ta'un da abinan da da menene yawa to to suna da suna da bambanci suna da bambanci ne eh ba ba shafewa bane bambanci ne na magana na'am alaikum salam na to tambayar ka ta farko dai wala Allah ba kai so da wuri bane ko tambayar ka ta farko cewa idan mutum gurbin kabli ya yi ba'adi ko gurbin ba'adi ya yi kabli wannan kusan karshe-karshe a kansa muka yi magana cewa wannan babu komai eh babu komai sannan magana kuma wadda ya zo wuturi na karshe a dare zai iya kunuti ko ba zai iya ba amsa shi ne zai iya kunuti na wuturi ya tabbata a sunna sawa'un wuturin da wuri zai yi shi lokacin da bayan ya yi sallar isha ko kuma sai tsakiyar dare ko sai karshen dare duk lokacin da zai wuturi ya ga dama zai iya yin kunuti a cikinsa ya tabbata sunna Allahu alam to a lokacin namu ya abina dole sai sai sai mun dace gaskiya a na zuwa wa alaikum assalam wa alaikum assalam Mm. Mm. kamar ya ha ban taba sanin wannan ba cewa mutum idan yayi sallah ya idar yayi sujjada ko yayi ta addu'a a cikin ta ko yaya a a a a ni ban taba ban taba sanin wannan ba a musulunci cewa mutum haka kawai in yayi nafila ya idar kuma sai ya sa goshinsa a sujada ya kafa goshinsa ya yi addu'a a'a sujadar da ake da na sani ita ce sujadar da mutum yake yin ta ko ta cikin sallah ko ta tilawa ko ta shukura ta godiya ko ta rafkanwa duk wannan sujada ne da shari'a ta zo da su kuma ba sujadar da aka hana mutum ya addu'a a cikin ta amma mutum ya sama kansa wata sujada kuma ma kai sallah ka idar kan kai a cikin sallar mana eh wannan sujadar ban san mata mahalli a cikin shari'a ba gaskiya da dai mutum zai yi a cikin sujadar tasa ta rakatul fajrin da yake yin ko ta nafilar da yake yin da yafi masa na'am mun alaikum salam Duba san ya sirranta ba? to ai bai kamata ba liman a sallar asuba ya manta bai bayyana karatu bai sirranta a raka'a ta biyu har sai da ya ruku aka mata tasbihi ai bai halatta ya taso ma saboda ai bayyana karatu bai kai ruku'u daraja ba yana cikin ruku'u saboda bayyanawa ya taso ai sai sallar ta ɓaci to da ya ɓata ruku'unsa ya ɓata farali saboda sunna raka'ar zai kammala ya zai jefar akan bayyana karatu bayyana karatu ba farilla bane ba rukuni bane ana jefar da raka'a ne idan an bar rukuni na haka yanzu tunda ya bar bayyanawa har yayi ruku'u to yanzu zai zai zai kabli ne inda ya rage sauti bai yi sauti ba a wannan raka'ar na haka sai sai sai su yi kabli shine kawai ba jefar da raka'a malam na ƙarshe don karkuwa ma ya daga na to yanzu mai tambayar anan kaga babu tambaya kenan ya ce sallah ce aka yi rafkanuwa a cikinta da aka zo ba a mata kabli ba ba a mata ba'adi ba aka tashi aka sake ta sabuwa fil kaga shikenan yanzu wacce mai matsalar an tattara ta an watsar ta da aka ba tambaya assalamu alaikum